إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna al jama'a wanda ke ungulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata sha biyar ga wata na jama'ar akhira hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku wadda ya dace da sha takwas ga watan harko dubu biyu da ishirin da biyu yau insha Allah yau insha Allah za mu yi darasi na 82 a cikin littafin buruga maram insha Allah darasi na 82 insha Allah cikin buruga maram a darasi da ya gabata mun hara gwamna cikin bayani na maganar irada ko a ce almudaraba kai kudi wani dabara ko aiki ce da wani abin ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi kuma sahabbai sun yi aiki da shi a bayan shi wanda ƙarshe ya kawo ruwaya ta Imam Malik ta cewa wani yayi mu'amala da Usman bin Affan akan akai kasuwa ma'ana shi da Usman ya mai kasuwanci shi kudi kuma shi aiki kuma suka raba riba tsakanin usman bin affan da wancan abokin mu'amalar shi wannan ya kama ka wannan magana don ya tabbatar ma da dai da sahabbai ma sun yi wannan mu'amala ta wani kudi wani aiki har akwai lokacin da umar bin khattab wanda shi duk da ba yi ba ya aikace amma ya tabbatar da hukuncin wata lokaci na zaɓi musul asha'ari yana wakilci ko gwamna a wani gari cikin garuruwa da aka samu ɗiyan umar na kawai ne sun je can sai ba su kudi ya ci to ga kudi wanda za ku kai madina za ku kai abin da mummuni maimakon ku ta yaka da kudin ku sai wani abu wanda an kun je sai ku ba da kudin ga amirin mummuni kuma ku rike riba da kuka samu a cikin abin da kuka saya a can a nan kamar ku sai da kuɗi ku sai kaya in kun je muka sai da kayan kun ci riba riba kuma ku ba abin mumini uwar kuɗin wanda haka suka so kayan daga can sham ne ina gani kuma daga baya dai sun zo sun sai da kayan kuma an samu riba sai umar ce la biyar da ba wannan ɗaci wannan riba shi kuma yaro ce a babu riba ta ce kuɗi aka ban da so kaya kuma ce na ci riba ba wannan dai a cikin sahabbai aka musulu tsakanin umar da wani yaro nashi akan asalin wannan aka ce yanzu abin da ya kamata in ma ba ka ba shi bari ba to a yi mudaraba tsakanin su da batul tun ya aiki ya so kaya ya ci riba a yi mudaraba a ba batul mal rabi da rabi ci haka zai umar yarda haka nan kenan nan me dai kenan umar ma kenan ya tabbatar da yin mudaraba wani aiki da kuɗi wani kuma ya ba da kuɗin kuma an samu riba a raba da wannan iya daga cikin tsari na tun musulunci kuma haɗa yanzu iya cin abin da yake taimakawa inda za a yi gaskiya to matsalar mutane a yau gaskiya take da wahala shine gaskiyar ce take da wahala amana take da wahala kuma da kowa zai amfana akwai wanda iya da kudin bai da halin kai da kawowa kai kana da kai da kawowa kaga inda za a haɗa mu a yi gaskiya tabbas za a amfani juna tabbas na bakon salon dan uwa wanda nan kasashenmu na mutumin Nijar ne ya ta kasashe na nan yamma kuma da kanshi shi abinda yake magana iya tambaya ta ce gudun shiga haƙƙi a kan dukiyar da take yake jagoranci ya ce akan nemo taimako ko wani wa'azi ko wani a gida yakan taimaka a wannan kudin da yake jagoranci shin ya halatta ya ko kai yi iya gamin cewa lokacin da ya je kasar wani dan uwa ya bashi jika 300 ya jari ya jari na wannan aikin da suke yi ya ce yanzu mana ina magana ce bara abinda muka raba na riba ni kaina abinda ya samu na samu wajen miliyan goma sha biyu a shekarar a lokacin da ke magana a yanzu dai ce na magana a bana mun raba riba ta miliyan goma a shekara ta wuce ta miliyan goma sha biyu ni da shi kowa abin da ya samu a wannan shekara ya ce kuma gidan da muka fara mu'amala sana'ar da gida ne haka ya ce yanzu mun kashe gidan mun gyara mun yi beni kuma ce bala bana abin za mu samu ya yi wannan jika ɗari uku tura samir kasuwa kuma da gaskiya ka koya amana wanda shine da za a yi kullum akwai akwai albarka cikin gaskiya to kenan dai wannan musulunci ya halittar da haka sai kuma waka ce kai mamaki ma kasuwa ka cin kasuwa ce ta kayan kawo tantan ba an tantan kaya kuma albarka ce kilishi ne kilishi kilishi suke Allah ba kilishi da kuma Allah ba albarka kurum ake dauka kurum kilishi da wallahi kaga ce wani abu ne na kayan tantan 12 miliyon eh kili shi wallahi kasa Allah ba abin albarka aka Allah suka samu karbuwa kuran sai in za mu tashi yanzu babul musaqat wal ijara babi mu bayani akan shayarwa da maganar kwadago kai aiki leburanci a biya ka kwadago kurin aiki a biya ijara wanda wannan min al-musaqat misali itace gare ka mangwaro ne lemu ne dabino na bude wanda naka ne ni in zuka basu ba ruwa amma garka taka ce ko garka ce ta wani kayan lambu gargarka ce amma ni zarka ba ruwa an kare a raba abin da aka samu shine zai magana kan nan يهر تشوى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه يكو هجا da hadisin da imam bukhari rutu haka muslim rutu hadisin ibn umar shi ibn umar ke bada labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amala ahla khaybar yayi mu'amala aiki magana jijiniya shi da mutanen khaybar bishatar ma ya kharuju minha da rabin abin da yake hutawa daga garkal ko gonar ya ce min samarin aw zar'in bangaren ɗayan itace ne shine a samar aw zar'in ko kuɗiyan abin da aka shibka na gona ko hatsi ko wake ko da abin da aka shibka dai na shibka da abin da ya huto shi rabi su rabi me yau kana haibar lokacin da aka bude haibar haibar gari ne mai albarka ta noma da kayan garka manoma ne kwarai balle ya magana da binai da aka ci haibar an bar su a garinsu an mallake da abin da suke na mallaka ne to sai aka ganin su dama manoma ne mutanen haibar suka yi magana da sahabbai a nan salama yanzu mun ji kunci kayan ku ne mun zama ma'ana mai kauya amma abin da za a yi mu da mun san aikin garake aiki mu ne ku bar mu mu yi aiki kuma mu yi kwadago abinda muka samu mu yi mu'amala mu raba da ku ku zo ku ɗauki kawon ku ko mu kai muku haka nan sallallahu sallama ya yi da sauran sahabbai duka sahabbai ko masu kai gida kenan suka bar su da wannan gonakai da garake ake aiki amma kai da wanda ka ba naka za a yi magana ta raba abin da aka samu a wannan garka ko gona akwai garka akwai kuma itacen dabino shi ce zar'in au samara kenan eh, samar kenan itace zama samara ne kenan ɗaya itace haka da kayan shibga tsaba kowanne aka yi maganar kowa abin da zai bada shine wannan hujja ya kawo hujja da wannan maganar wanda Imam Bukhari ya rawaito Muslim ya rawaito wa fi riwayatin lahuma a wata riwaya da Imam Bukhari ya rawaito haka Imam Muslim ya rawaito fasaluhu an yuqirrahum biha ala an yakfu amalaha wa lahum nisfu at-tamar a wata riwaya wadda ita ma Bukhari ya kawo Muslim ya kawo mai alaka da wannan magana tan ya ƙara hudu wani abu da a can ba mu ji shi ba dai can kun da mun ji kun yayin mu'amala da su na kayan garka da kayan ɗin itace amma nan ya za magana da su suka tambaya fasa'alu an yuqirruhum biha ala yakfu amalaha su suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kan cewa ya tabbatar musu kenan su tsaya akan gonakan shi an yuqirruhum biha ala yakfu amalaha ya bar su akan kowa akan garkar shi ko gonar shi kuma su yi aiki a cikin garkal walhum nisfu tamar su rabi shi rabi haka suka tambaya a ba su wannan dama na gonakansu kan haka faƙala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nuqirrukum biha ala dhalika ma shi'na manzana sallallahu alaihi wasallama yace za mu tabbatar da ku akan haka mashina yanda muka so lokacin da muka so mu warware abin da muka yi magana kenan ba abin mu ne ba abu ne mai lokaci amma lokacin zaɓin mu ne eh za lokacin muka dama za mu tada dan haka aka yi yace faqarru biha aka tabbatar da su akan wannan aiki na garake hatta ajalham umar radiyallahu anhu al umar ya kore mutanen khaibar daga khaibar mu ya kore su da wata wasiya daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi magana tun a ran shi kusan barin duniya la yajtama fi dinani fi fil jazira fil jazira kada addini biyu gama a jazira mana wuri sananne wannan iyaka ta zama ce ta yankin bangaren saudiya bangaren jordan bangare dai a cikin abin geography sananne ne ka addini biyu gama a wannan wurare to kenan annabi ya yi magana kenan barin su akan wata masalaha ce ko darura annabi ya ce kada addini biyu gama a wannan jazira kin tarab wannan wankin wannan shine hujjar wanda suka yaki ra'ayin Saudiya ko wasu malaman Saudiya akan sayo da Amurkawa Saudiya ai da wannan hujja ce ba dan harami an harami ne ai harami bakin shi Makka da Madina ne dan ne ba su shiga ba kahurai to aljazeera duk saudiya tana ciki wannan shine hujjar da suka yi maganar bai halitta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tun zamanin shi abin ga kuma haka yake bai halitta wani musulmi ya yarda kenan annabi ya ce kar addini biye ga mu a cikin wannan jazeera kin kenan bai ba bai yahudi ko ba nasare ya zauna a wannan wurin haka manzon sallama ya hukunta wanda kuma abin shine yanzu dai an taka da dama cikin abin da sojoji na darura ko uzuri to wannan kan abin kina annabi sallama ya bar mutanen khaibar a wannan alƙawali amma cewa mai shi'ina ma shi'ina lokacin da muka so to umar bin khattab lokacin addini ya zamna ba wani barazana wanda ba wani je wata barazana da ake tsoro ko wata matsala wanda hatta kan umar bin khattab hatta wanda ake cewa na wanda aka ce mumalafat qulubuhum wanda ake neman jawo hankalinsu duk wannan an yi ne jawo hankalin dan gudun makircin su ne shi sai amur bin khattab lokacin da kahin ma ya hau tun abubakar iya sama umar da ya lura da yanzu ba a tsoron barazanarsu annabi ya ba su abubakar ma bara da gaba umar ya ce kurin sun zo umar yake kula da betamal abubakar ya ce a je a ba su wannan abin da ake ba su na wanda mu'alifata kulubuhum na zakka ake ba su umar ya ce ba a badawa so suka ce ya halibata suka ce abubakar ya halibata rasulullah kai ne khalifa ko umar me aka yi ka ba da umar ce ba ba da umar abuka tambi umar me yasa za ka hana su abinda ana ba su ya ce khalifatar sura ya khalifa wannan muna ba su ne don tsoron makircinsu yanzu kuma addini zaman kan shi yake ko kuma ya kauya ko kurin takobi daga mawar wani mutunci ba wani magana yanzu ba mu tsoron ba mu tsoron wata barazana yanzu ita kun bai badawa abubuwa ji gaskiya haka ne ka gaskiya abubuwa tabbatar da abin da ya hana su kenan su ma wata nan haibar an bar su gulgudun wata lokaci ne lokacin wurin khattab ya ga babu wata bukatar barin su kuma lokaci yayi yace duk wani bai hude ya kaura ya kore su da haibar lokacin kenan yayi akan wata wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da kadda addini biye gama a wannan yanki nan dai imam hamd bin hajar ya kawo wannan babi da hujjar kenan mutum yana iya kulawa da gona ko garka da shi da mai garka a raba wali muslim anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam da fa'ila yahud khaybara nakhala khaybara wa ardaha ala an ya'tamiluha min amwalihim wal hum shataru thamariha duwannan ƙarin ruwayoyi suna ƙara hudo da wasu abu a hili don duk iya rage wannan yan wata wili da ake kan abu da yawa tun in ba mutan ga baka tonan ga nasu ya kan kan masala baka bukatar tawili da wani wakan kafala yanzu nan abin da yake so fito ma hili an ce su rabi su yi aiki to shin zai yi su za su zuba iri kudin za su kashe su ko ko kai fara kudin kai mai gonar to wannan ruwa da ka maka ita ta fito wani abu a hili a ga abin da ya wakana anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa ila yahud khaybar na khala khaybar annabi ya miƙawa mutanen khaybar da binai nasa na khaybar wa ardaha da garakin su ma gaba daya kenan da itace da garaki ala an ya'tamiluha min amwalihim kenan irin ma da kudin su su yan garin da kudin su za su saya irin su zub shibka da kudin su za su kenan ba magana ba ta aiki bane kadai na gangan jiki ko na sharewa wani su fito a wani ruwayin yan masu da kudinsu suka zuba amma gonakai na mutanen madina na musulmi ne suka yi aikin kuma walahun shataru samariya suna da rabin itacen garin wannan abin da ke kwanar rijici na ke diyan da za a kwanar kan akwai masu ganin a baiwa a sa kudin shahidan kudin ka ne a wani jami'a ga maganganu da malamai kasan su da yawa aka yi wani tawili ko sabani ishin samun wata ruwaya wani ya tsaya kan wani bangare bai ga wata ruwaya ba sai ya taba ya tana min tawilin ko shi wata magana wani ya hudu a hili ba wani matsala ko ka gani a ba ana yi da kudi da kudin shi ne gona ka ce ya zo ya shibka ya komi amma ni kudin zo a kaka gona ce kai ka sayi irin kaka biya an bare ma gona ta ce in aje magana an zo karshe ma'aje ne rabi kai rabi ko ne ɗaya cikin uku ko da cikin hudu ko din aka amince ina kallo ina gehe kuran tana gona ta ce kai mai hali ne ka zo ka noma ka gyara an zo karshe mu zo mu raba abin da aka samu shi ne magana yan wadu wannan ababe inda an san su ko an yi aiki da su da ya rage irin abin da ake na rashin gina na ƙauye da ake cutar 'yan ƙauye ko talakawa mai kudin kawai yake danne masu karamin karfi ya baka bashin jika 20 ya amshi gonarka kwanan koda ta kai miliyan guda ya ta noma ya ta noma kana kallon shi baka jika 20 malaka meka in shekara 20 ya iya noma ta ba kuna da kai kawo kudin kudin kudin zai baka kai kana kallo kuna kana gehi ya su ce ai ai yarda yi shi da ake da shi ta kudin ruwa kudin ruwa ta bai kari ai da kudin ruwa ba kyau da kai ai da kai ya ce daidai ne dan kai da ka bani jika goma jika jika goma akan jika kai biyar ya ce dan na daidai ne ba da sai da bane ba ko da yaran da jingina ka tuce shi eh amma ana iya dokan wannan gona ta ka ba jika 100 amma ka amsa za ka noma ta duk shekara jika 20 ko jika 50 ko jika kaza ai magana in gurin su kare kan gona ta eh ana ana iya kana haya ko ka noma abin da aka samu ka bani amma haka kurin haka gaskiya zalunci eh yanzu wannan shine dai ruwaya ta muslim na nasa yayi mu'amala da mutanen Khaibar da gonakan da kai da garaken duka za su yi aiki daga kudin su za su kashe amma walahum shatar samariya suna da rabi kenan musulmi suna da rabi وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به yace na tambayi rafi bin khadij akan haya ta gona in bi ɗauki gona haya in ba da kuɗi a shekara zan noma gonarka a jaka 20 ko jaka 50 kamar haya gona kurin da kuɗi da azurfa ko zinariya yace babu laifi wannan tambaya dai mai akwai wani abu a wanda yake tsakanin hata cikin sahabbai wasu sahabbai kan masu ganin haƙƙin baiwa kuma laifi ne ba a yi to shine sai yake kawo wancan ya san da wancan matsala annabi sallallahu alaihi wasallam lalle na hadal muzara'a annabi ya hana wannan muzara'a to amma shi wannan sahabi ne ya san me dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wancan haya ko shibka wani shibka ko a bada kuɗi me dalili shine yake ga mishi da yace me la ba'as babu lahi yace innama innama kana nasu yu'ajirun ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala madiyanat wa aqbal jadawil وأشياء من الزرع فيحلق هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويحلق هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم ودمون فلا بأس به رواه مسلم anan abinda yake bada labari shi wannan sahabi ya ce ina makan nasu ajirun mutane sukan ɗauki haya ta gona ala ahadar su da salman zala yana raye sukan ɗauki haya gona madiyana ta madiya aka ce na mai aka ce kaman bakin ƙorama haka nahar irin su isa plab bakin plab haka inda yake huce ƙorama nahar da take hucewa to gona ce bakin ya a zo gona ta ce na san da ke kusa da waram da kusa da ruwan akwai da ke ace gona akwai da ke kusa akwai na nesa aljadawil jadawal shi kuma karama a jikin misali nahar ita mai hucewal akan yi kuma karama hanya mai zauwa ta kawo garaka ko garaki shine jadawil to duk wannan hanyoyin ruwa ne manya da kanana ko ne wanda yake kusa da ruwa shi yahi garanti wajen wajen da na rashin samun matsala to yace a wancan zamanin me yasa annabi ya hani zawwa ake sai mai gona ya san wurin da yayi amfani he ware yace to za mu yi gyara wannan gona amma ni bangare kaza da jikin korama shi nawa wancan kai zaka dauka abin da ya samu an samu shine naka ko he diba wurin da yake yi amfani he ware amma tare za a yi ki dauki hai gonar ita gona shi mai gona ya ware wani wuri wanda ya amfani to shi ne kace a wancan zamanin haka ne mutane suke irin wannan mu'amala da Allah bazala ya hana irin ta yace amma yace me matsala ta yi fa yaliku hada wannan ya zama lokaci ga wannan yayi bangaren yayi bangaren bai ba kina an zo kai kai wahala shi mai gona kwashi riba kai ba kawo banza tunda wajen ka riba akwai bangaren da bai ba yace wannan shi yasa yace za a zai wannan yayi wannan ya samu ya ma'ana ko wannan bangare aka tarin wannan ya wani bangaren bai ba nake ne babu garanti akwai garan a ciki yace wallahi mai kullu nas kiram in hada a wannan zamanin mutane ba su da wani irin kudin ma haya gona suke dauka irin wannan ce ake dauka haya a wannan zamanin yace fa lidhalika dalilin haka wannan garrakin kenan zajar annu annabi ya zajar ma'ana ya hana ya tsawatarwa a bazin wani abu ya ce fa amma shi ma'alum madamunan fala ba su bi amma abu wanda yake an san shi garanti ne ba wani su garar a ciki wannan ba magana ce ba ballahi duka gonaci ba wani magana rabi rabi a duka gonaci aka yi magana shi ne abu kenan an san kuma ba wani wani wani to a kenan da abu da yake sananne ne aka aje ya ce wannan ba ballahi haka shi wannan rafi bin khadij ya bayani kan wancan magana sai ya ce wafihi wannan ce wannan ruwa ce ta musulun sahabi ibn hajar ke cewa wa fihi bayanun lima ujmil fil muttafaqin alai min talaqi nahi an kira al ard yace wannan hadisi da ya gabata na rafi bin khadij iya bayyana wani abu da aka kumshi cikin ruwa da bukhari ya kawo musulmi kawo na annabi hana an muzara'a annabi hana ya hana irin wannan wancan hada annabi to annabi hanin da ya annabi kenan ga irin dalilin hana shi sai kawo kenan wannan hadisi na rafi iya bayyanar da abin da yake kumshe a ruwa da ta kawo hana kira al'arad a jumlaci kira irin da aka hana irin wannan ne dalilin wannan ne yasa annabi sallallahu ya hana wannan rudin a cikin akwai garar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin waccan haya ta irin waccan da ake ada ta gona shine anan sai ya kawo a irin wannan magana dai ga ta a wannan ruwaya ta sabit yace wa an sabit ibn dahaq radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anil muzara'ati wa amara bil mu'ajara annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana muzara'a ko amma irin ya ba ya umarni a yi mu'ajara a biya lada amma kenan kurin shibka ce ba kuɗi kenan magana kenan in kuɗi ne ka bada a wannan ruwaya ya halatta ka doki kenan me ake cewa ka biya lada amma a yi shibka a cikin rudu ba san ba akan abu wani mai samuwar sa'in wancan da muka bayani annabi ya hana ta nan muzara ake waccan bayani da irin waccan ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda za a zo kenan abinda aka sa za a aiki abinda aka samu alhali shi mai gona ya ware nashi da ma a gefe daya amma a biya lada kai ana iya yi a wannan ruwaya dai nan magana ta muzara a ce da yake so kawo amma hannun da annabi ga wancan bayanin na rafi ibn khadij ba dukan hani bane aka sai inda wancan rudu ne abinda yake kenan akwai garar a ciki shi sa aka hana almuhimmu dai wani masala ce da malamai sun kai da ka kanta amma kullum magana ta fatatta kamar da daga almace kullum magana yanzu tabbatata bayan gama hujjoji ba inkari na magana kamar albarin cikin wannan sun sai ya kawo maganganun cewa a yanzu bayan gama hujjoji ba wani zai ma inkarin na halitta yin tarayya a gona ko garka kurin wani ya aiki abinda aka samu a raba ko ka yi aiki kadai ko ka zuba kudinka ka shibka da mai gona din aka amince tsakanin kai da mai gona kurin wani hannun jari ne mai gona yake da shi kurin hannun jari ne ko ce ka kawo kudinka ka shibka ko ya kawo nashi shi dai din da aka babu sharadi daya rabi rabi ne daya cikin uku daya cikin hudu daya cikin din aka yi a zama yarjejeniya da abin da aka samu a gonar shine za a raba a yanda kowa ya yarda eh yanda ake mudaraba ba a yanke riba ba a yanke kudi ita ma wannan ba a yanke adadin abin sai dai kurin a cikin abin da aka samu za a kayyade kashi kaza kashi kaza din aka amince kun yayi to sai wani ibn abbas qal احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعده نعم mun cikin karatunmu ba da muna cikin babi muna cikin baban na muzara'a da magana mu'ajara ne ko akwai da magana magana a ciki akwai magana ijara kenan ijara kwado lada saka ne wani aiki ka biya ni sakamakon aiki na ijara to yanzu nan dalilin ijara zai kan hadisa an ibn abbas ke ce annabi sallallahu alaihi wasallam ihtajam kenan yayi aka ce za mu ce kaho ko bugun jini ya yi ƙaho wanda kuma wa tsallazi a jama'a ajanabi ya ba wanda ya mai ƙahon ya ba shi ladan shi ya ce walauka na haraman lam yutihi inda haram ne annabi da bai ba shi ba wannan lada nan mai kawo na magana akwai sana'a wadda abin kyama ko ake kyamar aikin ba dan ba wai abu ne haramu amma irin aiki ne kai ma shan jini ka sha jini ka tsoko jini sauransu akwai matsala shi ne kuran amma ba dan ba haramu ba ne ba lalle annabi salama a wani wuri ya kama maganar aibanta kudin kaho ko kudin bugun jinin to shi ce wancan aibanta dai ba aibanta ba ta haramu illa sana'a ce mai kazamta a cikin tabbas ko kazamta akan tabi jini sauransu ma ba dan haramu bane ba to nan ya kawo ruwaya je a dauke nan annabi ya biya shi kudin kawon shi shine yace maka inda yin kawon ko sana'a kawo haramu ce annabi bai bashi kudin da bai shi wannan kudin ladan shi ba sai biyo wannan ruwaya ta bukhari sai biyo baya da wancan ruwaya ta wa rafi bin khadij radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasabul hajjam khabith kudin kaho kazamin kudi ne kazamin kudi ne shi ne ka zama kudi ma ba dan wani magana na haramu wani ko yan cece haramu ba kudi ne mai kazamta na aikin jini ne shan jini za ka ce ba su kudi shi ne amma ba dan boy kudin ya zama haramu in ya an bashi kudin kawo shi ne sai kawai sai ya mashi huda da maganar ba hadan da haramu ne da annabi ba shi ma annabi ya biya nan magana kenan kana iya biya mutum ya ma aiki ka biya shi kuma ana iya kafan a biya mutum magana kenan to ni da wannan sai wannan da ruwa ta musulunci ta ma wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala allah azza wa jalla ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة mutane uku gobe kiyama ni zan yi shari'a da su neman haƙƙin wasu a kansu Allah da kanshi zai gudun saƙinsu ba magana tattauna da wanda kawa tuni Allah ƙari shi ya abin shi ya ce rajulun awaƙabi sun magadar mutumin da aka ba shi saboda ni sai ya yaudara misali kawo kawo ka cuta Allah ba cuta Allah zama gasi Allah zama maka za ka yi rantsuwa da Allah ko gama shi da Allah kuma ka cuce shi dalili na ya baka kuma ka yi wadara bayan an baka da an baka da ni ka yi garwan da ya maka gama ka da ni ka cuce shi to wannan Allah da kanshi zai amsa mahajinka ba a kaka abalahin wa rajulun ba'a hurran fa akala saman da mutumin da ya sai da da kuma ci kudin shi dan wannan menene aka samu a da lokacin ana abun bayi mutum zai wani wuri kurin ya hordo wani kurin dan mutane kurin taho da shi bayan da iya kari kurin ko ku je kurin wuri kamar ya farwata barewa ku je kuma kari kurin ku zo ku ce babu kurin ku sai ku ce babu kurin ana kana hatta wannan zai da bin harisa asali ba bawa bane ba a wancan zamanin suna haka nan an ji an warto shi an zo da shi aka sai da shi uwan suna ta nema suna ta nema sai suka same shi a madina a maka a maka tun ka haihuwa yi ka hana nan ta waye shi kenan sun gadansu to ganin kyakkyawan mu'amala da nasar da salma ke ma zai sai uwayen suka ce wannan kama wannan yaro yaron mu ya kaɗu ko ba bawa bane ba ɗa ne amma ko nawa za mu biya a ba mu kama sai da sai da wace tunan zai da ce ku je ku tambaye shi in ya so bi ku ta yi biye ba da bukatar ku fi da kanku ku ta yi da kanku suka ji suka tambaye zai uwan shi ba sai uwan shi ce gaskiya shi ya san ya zama ƙarshen muhammadu da dabi su ku je wani kyakkyawar mu'amala mutum ya zama bauta a kan bin uwayen shi yawanci kula ce aka can magana magana bauta tsarin musulunci ba haka ba inda tasu bace ba ya yi gwammace da zama cikin bautar uwan za su yi shi koma da shi mace a ya yi zama da ƙarshen shi akan ma'ana akan ya zama ƙarshen bautar da bi uwayen shi aisha annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya hoto ya tabbani da shi ya hoto ka'aba cikin mutane cewa daga yau zai rudana da ni uwan shi ne da suna kana can da an tabbani ko game da da kamar da ke an zai aka ce kai a dautan yaro da ake yanzu a zamani kai a dautan da zama danka ba danka bane ba to su amma sun ce hana to amma su tura a bariki ana yi ka a dautan yaro kamar danka ne kai takardu kai komi amma musulmi hana shi haka gaskiya bai halitta musulmi haka to kenan akan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da zai shi shikenan ya ce zai ce amma ce zai da bin muhammad azan shikenan zai da bin muhammad haka ake annabi zaman dan shi ne kuma shi uban shi ne kayan Allah subhanahu wataala ya ture wannan hukunci na wadum da abai wa indallah wannan ba Allah ya ce kowa kowa da uban shi shine mai adalci da Allah ya ture ta banni abu ne amma akan larabawa kaman zikiri shi a ran kamar danka ne kurum shi kamar uban uban kake ji kurum haka ke ji kurum haka suke ji shi sai alkimu Allah subhanahu wataala da ya so ya rore abu abu ne mai wani Allah ya fara da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka fara aka Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yanke da aka sauke tabanni Allah zai fara da Annabi sallallahu alaihi wasallam su san an doke wani al'ada babu ita sai Allah subhanahu wataala lokacin aka gama Zainab da shi wannan lokacin Annabi shi ya nemi aka gama Zainab bukurin shi al-asali tare da Zaid tare da ban ta iya Annabi ce ayi ya arme ta amma kuma zama kasa daɗi an hikimar Allah subhanahu wataala ya ga ya na annabi annabi ya ga annabi wahayi aka mishi da cewa wannan zai zai suke zainab kuma kai zaka arama kai zaka arme ta kuma nan dan a tabbatar da ashe ba da bane annabi arama ta zaid annabi an kai haka sai zaid in ya ka karan jajen matar shi annabi ce ka haƙuri ka riƙe matarka ka riƙe ka haƙuri ka sake ta in ka jaji abin ya ishe shi shi ya ce mutum ya ma shawara suka zan suke matata a can ka sake ta in taɓa shi ka zaba ta zana gidansu in sha wahala amma ka ce ba suke matata kan gaba ce a ya haƙuri ya haƙuri rannan abin da ya zai annabi gwani zaba tun ya sake ta gurin ya sake ta abin da ya mai zai ya sake ta ai shi ne annabi Allah shi ne aka ce inda annabi zai ɓoye wani abu da ya ɓoye wani bayanin tsaga wannan zai Allah ce wata fi nafsika man la mubdi wa takashan nasa la kun takshan Allah ce annabi ai ai da Qur'ani wa tukun fi nafsika man la mubdi kana koye wani abu a ranka abinda Allah ya bayyana shi wa takashan nasa kana tsoron mutane a rika tsoron a ce annabi Muhammad ya ya matar da shi haka Allah ce nasa Qur'ani ne sai da ce manzo Allah inda zai koye wani abu na wahayi da koye wani ayi da tana magana akan shi wa tukun fi nafsika man la mubdi kana koye wani abu a ranka abinda Allah ya bayyana wa takashan nasa kana tsoron mutane lau haƙon takashahu abinda kana tsoron Allah annan bai so bai so a suke ta kuren da zai da suke ta da mai zai kuren zai ya saki kuren to ya saki kuma Allah ya ne abin da ya yi shi Allah ce kana koyewa abin da kuma ya bayyana ya bayyana shi ka tsoron mutane ka tsoron Allah ban ka damu kuren shi kenan ya sake zai da suke zai na bin ta shashi ba bin ta zai zai bin ta shashi zai da suke ta ta kare inda bayan da sake nan sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu lokaci ya yi cewa dole lokaci ya yi na armanta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kuma haka za a yanzu sai annabi sai a ce kuma zai da aka aika ka je ka ga Zainab ina sa armanta shi ake fa tsohon madaka ta kai tsohon madaka Allah zai shi ke zai zai ya tahi sallama sai ba da baya ce matsala ya hudu ya hudu baki ya da marmanki ta suka je yana iskara ga Allah sun faɗa yi annabi ba shi ta iskara ba ta shi ta iskara dan ta kula shike nan Allah ne liman ne shike nan ko liman ne an yi iskara annabi ka iskara ba wani liman ba Allah ka aksaranta ta kenan ya ce sai na ta ce na iskara to kahin zuwa dawo wahi ya sauka alamaka zai da mamina watsar da wajen haka kullo zai da ya kare bukatar shi da ita kai Allah ta ma'arma maka Allah dan arman shi sake Allah Allah Allah arman Allah kashi arman shi ba wani magana sadaki ba wani magana waye shedu Allah shi dan arman gura kare shi da take take mata annabi alfahari ta ce wani take take gura musu isa mata annabi ni da annabi kakanmu daya a cikin ba mai wannan kakanmu daya da shi kuma arme na a san bako aka dama ko na ku duwa musu tsarmu suka arme ta da alfahari ita ku sun je kai tsaye kuma arme da san bako aka dama shi ko ku duwa musu kamar ku shi ne suka yi ita kuma ta aisha ake ake fafatawa ta aisha ake suke ita ce abuke karanta a ciki suke wata da salama a ta tsara ta tsara ta tsara ta tsara ta tsara a takaice ne muna magana zai ka kenan aka kan ɗauko ɗaya ne amma sai da shi ana isan dama to kenan zuwan da haka shi ake magana yanzu magana ɗauko kenan ɗan ka mai shi bawa wannan abu ne sananne sun gaji ba ta salman farisi salman ma ka salman farisi salman ma ai ba bawa bane ba amma ka ɗauko shi aka zo aka zo aka sai da shi zama da salman ya tsanci ya cikin masu bautar gumaka majus ya cikin wani hali Allah iya kai garinsu mutane masadin kiristanci da kiristanci na rikicin na sadanci ne amma ya fahimci wannan ba wuta wuta shirme ne ba gaskiya ba ne ma bai mota ƙarshe dai ga kai ya bar wannan addini na bautar wuta ya shiga nasaranci ya shiga nasaranci yake bin manyan malamai ya musu hidima hidima ta ta wannan ruwa na kiwon masu bautar kwallon musu kwallon ya je nan ya hidima shi ya je nan har Allah kai shi na ƙarshe a cikin kahin na ƙarshe a kowane da yake cewa iya mai hidima shi ya tare suke da shi su babban malami limami ne ana kawo kuɗi ana kawo sadaka ana ashe malam wannan kudin sadaka ba koyewa yake ba cibe ki ba ta da bara bara ki ba an kawo he kore sai tara ya ta dinariya iya mai dama na bawon Allah liman ya mutu an zo ana kuka ana kuka ita fa gaskiya wannan ma liman akwai matsala ta da abin da kuke bada a raba ba bada ba yake ku zo ku gani ya gwada musu inda yake koyewa suka shiga tsini mai albarka daga nan eh na wuce ne daga nan ya ce sai gaba iya zuwa da har ƙarshen wani ce wani wanda ya bauta ma rahim gishi na ƙarshe wanda ƙarshen inda hidimar shi sai ke ce mashi to kaga dai ni ajali na ya kusa wannan ga ina ga dukkan alamun annabin ƙarshen zamani ya kusa da ba su karanta don rikin labarin yanzu annabi zai bayyana wani isa zai zo wani tujjar wani mahadi din da akwai labarin wacce su annabi kayan yanzu annabi abu ne ana jiran shi ba na abu da mai zo kullum duniya kwarma ga muhammadu muhammadu manzo rasulullahi ne yadda muke bai kuke jin labarin yanzu na maganar mahadi maganar dajjal maganar isa tan dama annabi kayan yanzu haka duniya take jiran shi duk masu ilimi sun sanar magana an gaya musu yawancin aikin alamun kaza alamun kaza lokacin kaza duk abu ne sananne wajen malamai masu karatu sun sanar magana abu ne jira ake amma abu da kanan zai zo amma kowa sun da magana ya ce dukkan alamu da makaranta alama ta annabin ƙasar zamani ya kusa sai siffanta mai garin da wannan annabin zai bayyana ya siffanta mai madini inda take ciki irin garin da komi da garin an gari mai bayani salman wani ba ala ya mutu kuna mai gami ce an za gaskiya ya ce bai gaba wani irin shi wanda zai mace mai jirgin shi bai gaba wani wanda zai ce je mai hidima irin kamar shi abin da ya kashe ci shi sana da hoto ya kaɗaga duniya kuma ke yawo ya yi nan iya an tunanin samun wannan garin kurin karar su kama shi a zaman bawa irin wannan inda fara irin wannan su kama shi kurin a matsayin bawa sun kama bawa kurin a kan shi ne ai suka ta yi da shi hikimar Allah ya kai shi madina daga shiga madina kurin sai ka dole mai game kurin ga abubuwa alamu a garin daga nan harjin ɗin tsuwa iyawa ya zo iya nan a madina iya hidima bawa a garka iya aiki na garka kurin Allah ya kaddara iya jin ishin ishin dai madina annabawan hijira iya jin don abubuwan kai har annabawan iya cikin bautar shi har manzana salama ya yi hijira kisa ce doguwa ya yi hijira ya je madina to ya karanta a can samu ce wannan annabin bai cin sadaka allaro bai allaro suka ce sadaka bai cin sadaka amma yana amsa kyauta kuma yana da tambari na annabci tsakanin kawunan shi guda biyu dole ya karanta aka ce iya cikin tarihin sira cikawa iya saman itace iya iya aikin dabino cikin zarake sai ce masu gidan shakas suna cewa ai muhammadu ya hijira ya na magana muhammadu ya hijira iya shurari iya shurari har yanzu zai mai hado iya shurari abin da suke hudu a kasa har yau hado abin da wannan abin da nake nake tafi zaka ne karshe dai yace ya doki yanzu yake jaraba ga cikin washe ba sai ya doki dabino da warko sai ya ce ga sadaka annabi annabi ce a dabarin sadaka ya mai ka musu yanzu ki zaga alama guda shi ga kyale ya koma kuma an jima can ranar ya zo kuma da da kyauta ce da kyauta na su annabi amsa sa baki ce to ya ce ina roƙon ka abu ɗaya ta Allah ka buɗe min ka hudun ka in gani yaga akwai tabbar annabta tabbar annabta insha Allah shi gani ko ya sumbanta shikenan usulun imanin samar kenan amma matsan bawa yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya iski masu gidan shi yace iya so su bashi ya saye shi yancin shi suka ɗora mai kuɗi mai yawa wanda kuɗi mai yawa da kaidodi masu yawa da magana dinare kaza kuma da dabino 100 ya shirka dabino 100 kowanne ya fito ya ci ya ci iyan shi annabi ce ya yarda aka zo Allah ya wa zinari albarka ta yaunin da ake nema dabino ɗari yanzu annabi ya je aka dasa gaba ɗaya shi ya dasa akwai guda da ba shi dasa ta ba asan dabino asali iya shiga wata shekara hudu yake hudu yake kayan da wani kai haka nan da aka dasa shekara tana zawa duka da binin sun yi ɗaya banda wannan ɗaya da annabi shuka ba shi bai ɗaya ba suka ce da saura a shi da annabi lama ya shuka wannan ne shine ya zama to annabi kenan sai ya zama ɗaya ya zama cikin la musulmi ya zama ɗaya mai yanci ina ta kace a wancan zamanin suna irin wannan kurin a kwama ɗa a matsayin amina shi bawa a saida shi annabi sallallahu alaihi maganar mutane guda uku wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce gobe kiyama shi zai nemi haƙƙinsu da kanshi ta ce rajulun a atsa bi su makazar mutumin da aka ba shi danni kuma ya yaudara wa rajulun ba a furran fakala samun da mutumin da ya sai da ɗa ya ci kuɗin ɗa wa rajulun istajara ajiran fastaufa minu wa lam yuti ajaran da mutumin da ya ɗauki ɗan kwadago zan kamun kaza jika goma jika biyar a wuni jika gubi ko jika uku kada mu tsaki kuka yi kwantara mutum zai zama aiki akan jika kaza shi mutumin fastaufa minu ya cika maka abin da ka ce ya maka ya maka amma kuma wale mai ajaru ka hana shi ladan shi wannan gobe kiyama ya kawo ne haƙƙin labar haƙƙin ma'aikaci gobe kiyama da kashi zai zai rigima da kai san gaba kasha ba wani su mutane uku wanda Allah subhanahu Allah da kanshi zai nemo musu haƙƙin gobe kiyama sai wannan ruwa ta da musulmi sai wa an ibn abbas radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله أخرج البخاري كما ابن عباس كتاب صلى الله عليه وسلم يأتي من ذا صلى الله عليه وسلم يأتي إن أحق ما أخذتم عليه أجرا ما هي حكي ما هي تنتنتن أبن ذا أمشي لا دا أكنشي شيني كتاب الله قرآني wannan shi ne da malamai magabata shin nan lada na akoya a na rukuya in karanta ma ka bani ko ku cewa koya min ne za ka yi in baka wannan wannan malamai su misali mazhabata ta hanafiya da wannan hanabila kan haramun ne kwata-kwata a ba mai karantarwa kuɗi duk abin da sai qur'ani kurin su sun tsaya kan nan akwai ta ruwa da annabi sallallahu alaihi wasallam da cikin sahabbai yazo yace an bashi wata sanda ya koya mana alqur'ani annabi yace wannan ta ishe ka wannan sanda ta wuta an ka amshi akan akan da tayin Allah wasu sun ce a wannan ruwaya sananna ta wancan wanda ya ma wani rukuya wanda aka bashi dabbobi annabi ya kawo wannan magana annabi ya kawo magana kan wannan sai san ta a wancan dalili wancan na ɗaya ba musulmi bane ba kuma ai wani abu ne wanda suna da haƙƙi na diyafa ba a basu ba shine kunama ta ciji shugaban garin aka basu duka abu maganu ne da masu yawan gaske kan mas'ala shi zai imam malik imam shafi suna ga cewa halitta yin haka a jumlace shekh sa bin taymiyyah rahimahullah ya ce idan gangama manganin hatta yana ga waliki abu ishaq ne kawai mas'ala wannan a ce ka ɗauki mutum koya mu in baka kaza akan ijara ladan karantarwa bi halitta amma a taimaka wa mai karantarwar ta hanyar bali ta hanyar baitul mal ko ne dauke wani ya aga za mishi ya je yi wannan bai zama tawallai ta wannan duk aikin zo mun yace tun yace wani kasance ma yace yace ittifaqi na fuka hawo na taimaka wa masu karanta ta shahadi ba akwai abin kamar shahadi ma to ai ana ba a musulunci dukkan halifin an tabbatar da a ba mujahidai kuɗi a taimaka masu na abincin su da iyalansu ka kira wannan a ba da abin wani abin bai an taimaka domin ya zai wani abu an ba taimaka iyalan shi ba an mu gida bai zauna ya kai ka zo ka je ka taimaka bar iyalanka kenan kan wannan akan mas'ala ta yahi zama lafiya akan zaman a taimaka zaman taimako ne a taimake shi na kan ana ci alheri ba kwadago bane ba kamar dan kudin wannan wannan iya ƙara ƙarfin cewa mai koyawa gyara niyyar shi kai ne dan Allah kai wannan kuma dama san kai ba kai ba malaka bane ba ba malaka ba kana buƙatar ci kana buƙatar sha wata ba ka maka ba zaka iya wani aikin Allah yanda aka taimaka mai jihadi fi sabilillah aka hudu ganima aka bashi bayan ganima ma a baitul mal ana dauko kudi aka ba sojina da alƙallai hatta da limamai ayi hatta da limamai hatta da hatta da masu kiran sallah a wancan zaman ana ba su kudi ba zaman ijara bane ba a taimaka musu wannan aikin hatta da ladan amma ba su kudi a wancan zamanin a wajen khalifofi shugabanni a cikin baitul mal a hudu aka biyan su hatta kenan kai zamanto a makayi ne a zaman biyanin maka da kenan Allah shi da ba sa sa kudi a ciki biyanin maka eh kai amma kai ne wannan kurin an yi a taimakawa malami ne dai samu zama ya isar da sakon Allah shi hanya mai sauki kenan shi mai yanzu ta shi ne kamar Abu Sa'id ya ce kai niyyar ta rage ga mai yi shi kamata gyara ne shi kakka yi don wannan kuɗi ba don shi kai ba za ka taimaka ma addinin Allah taimaka amma kai kuma wannan bangare ne na rayuwa an san bai yiwuwa ka iya gudanar da wannan abin da yake kanka an ba an ɗauke maka ba rayuwa ka tayar da kullum ta iyalanka da ka samu dama ya suke nan wannan ko hukuma ko wani ya iya ɗaukar yaunin misali malamin mai karantarwar ya ɗauki wani shi ɗauki duk da wani shi ɗauka don ya tsaya gudanar da aikin Allah yamma a san babu haka baiwa ma abin babu ko ba ko a yanzu balle da baiwa a iya a balle zamani yanzu in wa kudin wuta ma a shiga da ruwa kudin haya baiwa ma kun haram ba yi gaskiya an aka ce ba an yi ba za a rushe abu da yawan abin addini gaskiya duk yanzu aka ce ba mutum goma ba mai tsayawa minti 20 da shi ko minti goma dukkan amarwa malamai makaranta yake zuwa haka nan rabu da haka ce babu kenan wa zai ba iya ma dole a raba aikin wasu ne wasu ne wasu wannan dan kuma abin ne gaskiya akwai kashi ne da zake yana magana kan cewa to shi anan kenan ya kawo magana amsal kenan akan littafin Allah kan wata magana ce da Allah Allah sai wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam أعطوا الأجير أجره قبل أن يشف عرقه ابن عمر يأتي أنه صلى الله عليه وسلم يأتي كبا ɗan ƙwadago ma'aikaci ladan shi kahin gumi shi ya bushe nan mai kada magana na a gawar biyan mutum haƙin shi bayan ya maka aiki ka biya shi wanda wani ya karantar da mu ka a riƙewa mutum ladan shi gaskiyar magana ya ma aiki ka biya shi kuma haƙin shi na an kafa kahin gumin ya bushe kina ba ce na alama kina ta gaugawar biya kahin ba ba ta lokaci iya kaya kun ka biya shi rahul bin wata wa fil bab an abi wata radi anhu inda abi ya'la wal bahqi wa jabir inda tabrani wa kulluha da'afun ne ya ce duka da'ifin amma albani mawla ya ce hadisin yana da hanyoyi wanda suke kai shi zama hadisi ma sahihi ba ma hasan ba wa ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته na abin da yake bayani a wannan wuri da cewa ma'ana dai hadisin duk wanda ya ɗauki ɗan ƙwadago wani aiki ya gaya mai nawa zai biya shi rawahu da razak wa fi in kata wa salahu bai hakimin tariki abi hanifa wannan hadisin yana da magana wajen sanadin shi amma dai a takaice abin da yake hukumtawa abin sananne ai da aka ce an yi ijara ya san akan nawa kai ta za ka mun aiki a wuni akan a nawa da shi ne kaida idan ba in babu kuɗi kina ku garar ko da inganta ba dai ma'anar tana da kyau ta cewa a yi maganar kuɗi na wanda zai ma aiki kayan awar aiki a aije a nawa zai yan uwa wannan shine kurin a jumulce duka wannan karatu namu na yau na masa'alar biyu masa'ala ta muzara'a ko musaqat ko ban ruwa ne zaka yi na garka shibka zaka yi haraba kudi zaka zuba ka sai iri a shibka ko ka sai taki ma da gonan wani ku yi magana yanda aka ajiye magana ko kashe nawa ko kashe nawa din da aka yi amma akan abin da aka samu irin wanda aka hana wanda za a ware wuri gona guda ce za ku noma amma ya ware wurin shi ya ce shi nan na mai gona ne to ko a ce shi ma mai abin da ce shi ware shi mai bada kudin ni bangare ka zanawa ne kaga wannan akwai za a iya zawa wannan ya ko wannan ya kiya shi aka hana sai dai gaba ɗaya za a yi aiki na gona gaba ɗaya gona ce abin da aka samu za a raba diyan da aka yi yarjejeniya wannan ya halitta ba a iya ware wuri kusa wannan ya halitta da maganar hadarin kenan yaudara da abin da ka mutum dan Allah to kai hankali ka cika wannan abin kaka yaudar mutum da sunan Allah kuma da maganar riƙe ko tauye haƙƙin wanda ya ma aiki iya ma ka biya shi ka samu lafiya kuran wannan shine da maganar duk abin da shi aikin Allah kai dan Allah amma taimakawa mai karantarwa mai kaza mai kaza mai masallaci limami ne menene wannan ce a taimaka mai a matsayin baitul mal ko a zama agaji dai tsaya tabbatar da wannan aikin duk wannan ba lahi bane ba yadda magabata kamar shi Ibn Taymiyyah ya ce da kusan tafaqi na malam fiqh na fiqh sai tafaqi kan halaccin haka a taimaka mai limamai da masu karantarwa hatta da haladanan in dai ta hanya ce ta masu agaji ko baitul mal ba lahi bane ba magabata haka suka yi Allah taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأزيد إن شاء الله